بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم التقسيم السابع rabo na للفعل bakwai kenan ga fi'ili من حيث كونه مؤك- مؤكدا Ah, ta bangaren kasancewarsa shi abin karfafawa ne أو غير مؤكد ko kuma wani abin karfafawa نعم ينقسم الفعل fi'ili yana yana rabuwa إلى zuwa مؤكد wanda aka karfafa shi وغير da مؤكد wanda ba a karfafa ba والمؤكد wanda aka karfafa ما لحقته نون shi ne التوكيد wanda nuna tauke ta zama tara su da shi ثقيلة كانت mai nauyi ce ko ko a أو a a ko ko خفيفة a mai sauki ce نعم نحو kamar ka ce da ليس ya jinan na نعم kaga su kila kenan ولا يكون من الصاغرين kaga wale kunan ne na sagirin kamar yadda muka yi bayani can a biyan mu cewa نعم.
idan ya zo nuru da nun tauke da alafifa ta zo a tana kuye ta koma ta koma alifi ba نعم ne sai a mai da ta zama alifi ba ga ne ce wale kuna mina sagirin نعم وغير bangar المؤكد ma'akadi ما لم تلهقه shine abin da bata riske shi ba abin da nuni bata riske shi ba أنه يسجن kamar yusjanu نعم ko ya kuni ويكون kaga wannan duk ba karfi a cikin sa نعم الماضي kaga bi limadi لا يؤكد مطلقا shi ba a karfafa shi mutlakan shi ba inda za a karfafa shi نعم وأما قوله amma fadan sa دامن سعدك
yau rahimtu mutayyama نعم والله لولاك لم لم يكن يكن السباب.
السبابة جانها نعم daman nan نعم kaga daman nan ai bi limadi ne amma gashi an kawo masa nuna take da su gida نعم eh daman nan sa dake arzikin ke da wama laura himtu mutayyama da kin ji da kyayi jin kai ga mutayyaman abin da mutawa da bege مم.
wallahi da ba dan ke ba lam yakun lisa ba wata jana da bai zama mai ka- makarkaci bane lisa ba wata gabe gidan نعم aka sai aka ce daman nan aka fi limaji ne daman ne Daman.
aka sai aka ce daman nan نعم to wannan fadin falar rotun shazar شاذة wannan larura ce kuma shazi ne نعم سحلها ما في الفعل bi ma'ana dalabi لما أنا الطلبي eh ya waya sawahalaha ya sawa ita ma fil ma fil fi'li abin da yake cikin fi'li min ma'ana dalabi zai daga cikin ma'ana dalabi din nan نعم sahalaha shine sauwaƙe wannan abun saboda haka ba umila mu'amalatul amri sai aka yi masa aiki irin aikin da za a yi wa fili amri نعم a cikin aikin a cikin damar da نعم damar da sa'adu kaman akwai kaddara cewa horo ne a cikin fili maji ne to wannan abin da aka ji kaman horo ne إيه.
kaman misali ya ce dai arzikin ke dawama ne نعم
haka a fili kaman fili amri ne kenan to jin wannan horon da aka ji shine ya sa- ya sa abin sai ya zama da cewa ya zama kaman fili amri نعم tunda akwai kaman horo a ciki tafi da amri kuma ana samun sanin tafi ko Mm.
dalilin da ya sa kenan sai a nan din sai ya halatta a sa masa dama نعم aka ce a sa masa fili amri
سذا توكي kama توكيد kama kama shan da tafiyin da su ba نعم.
kamar yadda tafiyin suna ya zama ya shirzanta نعم في قولي a cikin رغبة faɗin na rahota bin al'ajjaj نعم da ya faɗa suna ne قائل- kuma aka ce a masta aka aka samu nuna nuna tafiyin kuma مم. قائل اهدر الشهود eh a ka'ilun nan نعم masu faɗi yanzu masu- masu faɗi ilu suka ce ku halarta da shugaba masu shaida kaga a ka'ilun nan ai masu faɗi ya bai suna ne ka'ilu ai مم.
sunan sunan fa'ili ne ba نعم amma sai aka ce ka'ilun nan نعم sunan fa'ili aka sa masa nuna take to wannan shi ma shazzi ne مم. والأمر hada amru lama ah, fi'li amri kuma يجوز توكيده shi مطلقا da shi ma ya halatta mutlaqan نحو اكتبن kamar uktubanna وجهدا واجتهدا eh kaga an nuna take da fi kenan مم. وأما kuma المضارع mudari فله ست yana حالات da hali shida الأولى na farko أن يكون توكيده واجبا akwai inda taukirin zai zama dole sai an sa taukirin نعم الثانية na biyu أن يكون قريبا من da ya الواجب kusa daga wajibi shi ba wajibin bane amma ya kusa ma wajibi نعم na الثالثة uku أن يكون ya كثيرا zama da yawa ya zama sha'i wato ya yi yawa ana yin wannan nan نعم الرابعة na hudu أن يكون zama قليلا kankani ne yin yin نعم الخامسة na biyar أن يكون أقل ya zama shine mafi karanci da yin نعم ya zama ya zama shine mafi karanci ma a ce an yi haka na السادسة shida أن يكون ya ممتنعا zama ya hannu نعم to waɗannan su ne hali guda shine da da ya filin da yake da shi نعم
hali na farko bai jibu tawkidu نعم tawkidin sa yana wajaba idan إذا kana كان musbatan مثبتا idan filin ya zama musbaci ne ba kora a ciki نعم mustaqbalin مستقبلا kuma ya zama mustaqbali ne aikin sa yana nan gaba ne za a yi في جواب a cikin قسم jawabi kuma na rantsuwa غير مفصول kuma sannan sharadi da hudu ya zama غير gaira mafsulin min a menene من لامه مثل fasilu ya zama tsakanin su da shi da lamunsa babu wani fasilu babu wani abu tsakani
na Kun gane ko Mm.
kamar misali watallahi wallahi la la'akidanna akidanna asnamakum Na.
kaga rantsuwa ta zo Mm.
sannan la akidanna dinnan yana nuna ittibali ne Mm.
sannan muzbaci ne domin ba kora yake ba Mm.
sannan tsakaninsa da lami din da fi'ilin akidanna din ai babu wani fasiki tsakaninsu Mm.
to aka samu wannan sharaɗin wajibi ne a nan wajen sai ka kawo nuna take da su kila nan wajen Na'am.
ba dama ka ce la'akidu Na'am.
sai ka ce la'akidan nan Na'am.
wajibi ne wannan inda an samu annan abu Na'am. Hina izin yayin nan yajibu tawkiduhu takidin sa ya zama wajibi da billami nu- da lami wan nuni indal nuni kuma basariyin.
a wajen basira su sun ce wajibi ne sai ka kawo lami Mhm.
na na na tauki na na na wannan kasani.
na na yawa na na wannan din eh sannan kuma ka kawo nuni kuma har ila yau Na'am.
eh
Wa huluhu min ahadihima haka wafin ta daga ɗaya daga cikin su shazun.
in dai aka ce ba a samu ɗaya daga ciki wata shazi ne wannan Na'am. Aw larura.
ko kuma da ruwa haka ne in dai kaga an samu waɗannan abubuwan kuma sannan har ila yau kuma a ce ba a yi wannan ba ba a sa nuna sake din ba to wannan shazi ne Na'am. Asani na biyu yakuna qariban min alwajibi shi ya zama makusanci daga wajibi idza kana sharban.
yana kasancewa idan ya zama sharaɗi ne na farko Na'am. لأن الم- li'in li'inna kenan ko
لئن li'inna لئن sharaɗi ne ga in
نعم شرطا لئن li'in ne ma ba li'inna ba نعم ai domin in ai dai take kawo sharaɗi ko إيه in ta kuma kuma aka ai ko to إيه zai zama ya zama sharaɗi ne ga in نعم eh, المؤكدة eh بما wanda aka الزائد.
ba ta da ma azza'ila ya نعم zama ga in din kuma ga ma in ma kenan نعم yawa نهو kamar ka ce فإما ko in ma ta تخافن hafan nan min qaumin خيانة hiyanatan نعم kaga ga in ga ma aka ce wa in ma نعم ko idan an فإما- sami irin wannan Eh.
to fi'ilin da yake gaban sa shi ma a wannan kusan wajibi ne a نعم sa masa nuna sauki da nan نعم wannan in an sami irin wannan ga in ga ma kuma ga ma eh ma shartiya ce kuma aka karfafa ta da ma ma din za'ida ce galibin za ka ga za'ida ce مم.
kaga in ta hafan nan inda ma din ba ta da wani abin nan نعم kamar za'ida ce ba ma'ana ba ta da cikakken ma'ana نعم Allah ya yi rai وإما تذهبن بك in ma ta zaban na
وإما ترين من in ma ta البشر riyan ne أحدا min albashir ahad وقولي إني نظرت wuri ne na gurbin للرحمن صوما rahama na saman نعم و- ومن ترك توكيد yana daga barin taukirin sa kaulu badin sa يا يا سيدي سيدي.
إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من من شيء شيء.
نعم azai ya kai a wuji in نعم ma ta jini ai idan ka same ni kaga ga in din ga ma an amma kuma sai aka ce ta jini تجدني إيه.
kaga a nan wajen ba sa babu nuna da jiki ba توكيد. مم.
yana daga cikin ne ko idan ka same ni gairar zijidat ni ba ni da arziki to kuma ta hali ana hulla ne mishe ni ba tsabi'a ta bace in mufinta daga badadi na arziki na rabu da shi نعم وهو قليل في shi kalili النسل ne a cikin nasarar yanzu irin wannan نعم وقيل يحتس kila ko بالله ya kebanta ma da laruwa ne sai dai in dole ne wato zai iya a nasarar ma amma akwai laruwa نعم eh
نعم الثالث na uku ويكون yana كثيرا zama da mai yawa ne إذا وقع بعد أداة idan ya zo الطلب bayan adatul dalabi kaga ba dole bane amma dai yayi yawa zuwan nasa مم.
eh bayan adatul dalabi نعم nuna adatul dalabi shine horo أو نهي ko na hayi أو ko دعاء du'a'i أو ko أرنب arali ko tamannin أو ko استفهام waɗannan idan ya zo bayan waɗannan duk gaba ɗayansu kowanne ya yi yawa zuwansa da nuna sarki zuwa haka yakan zo kenan da karanci amma eh amma a galibi dai galibi dai ya zo tare da su نعم نحو لا يقومن kaga lai kuman zai زيد zai dinko مم.
kaga kaga wannan lai kuman na zai dinko مم. قوله تعالى kaga kaga wannan akwai horo a ciki إيه.
eh da faɗin Allah madaukakin sarki ba ولا ta saba تحسبن wannan la الله ba ilan غافلا عما يعمل ya mana zalimin الظالمون kaga la ta saba wannan akwai na hayya ciki مم.
da za ka ga sai ka ci sa gaban nan نعم وقول هرنك بنت da kuma حفان wannan na irin ibn tahfan
لا ي... لا يبعدن قومي الذين هم سموا الغداة وعافات وأقوت الجزري juzu جزري نعم kaga la yab adan kauyi kaga مم.
sai aka ce saboda ga ga ga na نعم hayya ciki ko مم.
amma sai aka ce la yab adan نعم وقول الشاعر da faɗin mawaki ألا تمنن بوعد بوعد غير غير مخلفة كما أهدتك في أيام ذي سلم نعم kaga wannan shi kuma karali ne ai نعم an lata mun nan نعم don me biki baiwa ba yau ajin da alkawari ka ga nuna su fesa مم.
zai da malafata mun nan shi alkawarin wanda ba a saba shi amma a haƙiƙi kamar ne muke alƙawari fi a yami bi salami a cikin kwanukan nan na bi salamu
قوله da faɗin sa
فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أني مرء بك هائم نعم
haka shi kuma wannan tamanni ne تمني إيه.
da take na ma dai ke yawan Yawan mulkara mulkara.
da magamu yariyan na ترينني ni kin ga kin nuna min da kai ta alami domin ki sani an nemo in cewa ne ko tariyan na ni ko kin gani Mm.
cewa ne mutum ne بك هائم wanda yake mai jin wata biki da kai نعم نعم وقوله da faɗin sa أفبعدك اندت wanda hannu تمدحا kabila نعم kaga a ba da kinasiyon kaga wannan shi kuma istifami ne مم.
kafa ba da kinasiyon wanda hannu kabila نعم eh
نعم kaga sai aka ce saboda wannan نعم رابع na hudu ويكون yakan قليلا zama kankani ne wannan إذا كان بعد الله bayan ya النافع zo bayan la annafiya أو ما ko kuma الزائد ma azzaida التي لم تسبق wannan بإلا amma ba wanda ba daga yadda yin shar'iyya ba
كقوله wannan تعالى Allah madaukakin sarki واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة kaga la tusibanna allazina zalamu نعم eh kaga tusibanna نعم ka kalilan wannan to kadan ne ya zo bayan la annafiya نعم ko kuma ma za'ida ala Za'ida.
jin sababbin نعم.
wanda kaga an ce idan ma ta zo ta yi zama an riga yadda da in in ma shine a wancan wanda muka faɗa muka ce ko kuna kalilan mina ba shi ko to wannan ya zama ga ma din za'ida amma kuma babu in babu to shi wannan a zo da shi a zo da nuna tajir a nan kalilan eh kaga nan yanzu ya kawo maka na la'an lafiya نعم ko نعم
to inna ma
أكد مع kada ma annafi نعم ko نعم cewa ya karfafa ne ma annafi tare da mai korewa نعم لأنه لأنه سوى يشبه شيء- أداة shi wa النهي datun nahi yayi kama da صورة eh yayi kama da adan nan na nahi نعم suratan asura نعم shi yasa wato ya ya- ya ya- ya kawo wannan nan نعم eh ma annafi ko kaga la annafi ya ce ai إيه لا eh domin shi ma ya kama da kamar nahi ne نعم eh نعم nafi ai kamar daidai yake da nahi Da ko?
nahi, eh eh.
kusan haka ne نعم to wajen yin da yasa kenan وقوله da fadin sa إذا مات منهم سيدا سرق ابنه ومن إله ما ينبتن شكيرها نعم eh
إذا مات منهم idan سيد zai yi ya mutu minu da gare su wa'annan mutanen سرق ibnu ابنه sai dan sai saci abin da yake na daga ɗabi'arsa نعم ومن إله yana daga ilahun wato mana farar saka irin farar kaya din nan نعم ما ينبتن شكيرها abin da shakira wato da yake da sunanta irin kamar dan ganyenta wanda ya fadi إيه mayan butan nan نعم yan butan nan ka yake ma dan wannan za'ida ce نعم yan butan nan shakira ne min ilahin kawai نعم ai wannan dan ganyenta yan butan nan yana tsowa min ilahin daga farar saka idan ka je ka samu bishiya wai wai nan kan kuma gar magana da larabci laraba suke fada نعم cewa duk lokacin da mutum ya zai mutu sai kuma ɗansa ya gaje shi akan wannan abin da yake sai ce ka ba ka ganin farar saƙa ma a yin farar ƙaya ma idan ka je kusa da ita har sai ka ga ɗan wannan ganyen da yake faɗowa ƙasa sai ka ga ya ɗan tsiro ɗan ƙarami ya yi kamar shi ma ƙaramin bishiyar ai duk kuma abin da bishiyar take shi ma ka zo ya kamar yana da shi نعم وكقول حاتم an faɗi nan na hatin قليلا به ما ما ya hunnaka ما يحمدنك ya hama dan naka ga wa- إيه وارثا warifin idan na أنا alamin ma أعلم kunta ما tajma'u.
كنت تجمع مغنما إيه.
نعم نعم
Kaga wannan kuma yana magana zancen imani kaga ماشي.
ya ce bayan ma za ila ko إيه.
shi ma nan gashi misalin ma ɗin za ila نعم قليلا kaga به ما ya يحمدنك hama dan naka نعم kaga ma dan نعم kuma za a yi fil jami'i مم.
duk ma ƙara ta aka a cikin duk waɗannan نعم mayan butan nan da kuma maya hamadan na kanin duk ma ɗin zai dace مم. وشمل الواقعة واقعة بعد بعد ربع.
ربع wadda ta abu kuma bayan ruba ta gama كقول جزيمة bayan الأبرش bayan ruba ma kamar faɗin na jazimatul abrashi da yake cewa ruba ma al'aufai أوفيت في في علم علم.
ترفع عن ثوبي شمالته نعم kaga rubba نعم ga ma kuma إيه، wato كما ma ɗin da ذلك.
ta zo bayan ita ma ɗin yawan ta zo bayan ruba ɗin نعم to ita ma tana tana takan zo ta zama zahira نعم fi alamin sai ga shi aka ce tarfa an saudi نعم eh هذا ما الحفيفة كنا yawa fi biya je نعم dama da muna magana ko ta zo a sakila ko ta zo a bifa ne ko ci ci sojoji ɗaya ne a yi نعم Eh,
وبعلهم منعها بعد ba'adaha ya hana ta ta zo ba'adaha bayan nata ma bayan ta zo bayan ga rubu ɗin ga ma kuma ta zo a ce kuma nun take ta zo an su ba'alin sun hana sun hana haka na'am limudil fi'li ba'da saboda rubba ma'ana saboda me saboda akwai shudewan fi'ili ba da rubba ma'ana galiban idan rubba ta zo Na'am.
fi'ili ya zo to za a galiban ma'anarsa ta koma kama mali na'am galiban to eh shi yasa tunda ma ya koma mali kamar can inda mali shi kuma aka ce akwai ma'anar amri a cikin sa ai sai aka ce to ai sa masa nun tokil ko Mm.
can da aka ce daman na dinnan na'am to nan kuma yau fi'ilin mudari'in ne shi kuma amma kuma sai zai rubuta zo ita kuma rubuta zo tana koma ma'anar mudari ya koma ma'anar mali eh saboda haka sai aka ce to nan kuma ba a sa ba tun da shi dama mali ba shi mali ba a sa masa Eh.
yawwa na'am yawwa to shine ma'ana abin da yake faɗa na'am
shi sa abu alin suka ce sun hana na'am hasahu ba'duhum bil ba a larura yi ko suka suka ce banci waɗannan da larura na'am Amma ya kwana.
alhamdulillah